ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah bisa ga tara mu don ci gaba da karatu da tafin mu na min hazul muslim wanda kuma ne darasin mu na hudu yau insha Allah ko kuma yau muna hudu ne ga watan Rajab a hijira ta musulunci za mu tashi ko muna karatu ne a babi na farko a littafin da malin ya kawo fil aqida game da aqida ta musulunci kuma ya ce a cikin babi na farko ɗin na ƙida shi ne na farko mutum ne imani da kasantuwar Allah maɗaukacin sarki. So, mun karanta da malam ya kawo cewa mutum zai gane akwai Allah ya yarda akwai Allah saboda shirya da Allah shiryar da shi tun farko. Sannan kuma ma'ana kyauta da Allah ya baka wadda ba sai kai ba haka kawai Allah ga dama zaɓe ka ya baka musulunci. sannan kuma ta ƙare gane akwai Allah ka tabbatar ka yadda saboda dalilai da Allah ya yi bayanin su a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta an gane yace za mu tashi an da ya kawo yace al-adatu an-naqliya al-adilla an-naqliya hujjoji dalilai wanda aka nakaltu ma'ana nassosi na shari'a ƙur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama da suke tabbatar cewa akwai Allah yace abu na farko ikbaruhu ta'ala bi nafsihi Allah madaukakin sarki ya ba da labari game da karan kansa an wujudi cewa lalle shi Allah akwai shi wa an rububiyyatihi lil khalqi kuma ya tabbatar da cewa shi Allah shine ya halitta dukkan halittu kuma yake raya su yake rena su wa an asma'ihi wa sifatihi Allah ba mu labari game da sunayensa mafiya kyau da kuma siffofi na Allah barawakin sarki yace wa zalika fi kitabihi al-karim duk wannan abin da aka koro jawabi akan su yace an same su ne a cikin Qur'anin Allah babban littafi kenan wa minhu qawluhu azza wa jalla daga cikin waɗannan hujjoji akwai faɗin Allah da yake cewa inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh lalle ubangijinku shine Allah wannan da ya halitta sammai da ƙarsai na fata an gane thumma stawa ala al-arsh fi sittati ayyamin ke a cikin adadin kwanaki shida sannan kuma ya daidaita akan al-arshin sa yughshi nahara yana rufe dare da yini o ya talibu hafisa yana neman sa kuma da gaggawa wani lokaci sai a waye gari rana ta fi dare yawa wani lokaci kuma Allah ya canza lamari dare ya fi rana yawa ina fata an gane ana samun wannan gwargwaron juyi da Allah yake kyawa kamar irin yanzu da muke lokacin sanyi sai ka ga dare ya fi yawa akan rana domin yana fara shiga tun kamar karfe shida za ga dare ya fara shiga daga nan kuma kafin a cira ta fita kuma har kusan bakwai ko bakwai saura kaɗan na safiya to haka haka Allah yake jujjuya lamarinsa wata ran kuma sai ga an waye gari lokacin bazara ko ranar ta fi dare yawa ana yin yini ko rana ta kusan akalla awa goma sha hudu ko fiye da haka ko ƙasa da haka duk wannan na Allah ne yace kuma shi dare da yini suna neman jinsu da gaggawa ma'ana da kai ga ga kana wa ka yanzu ga mu a zaune yanzu zaka masallaci da zaka zauna yanzu ba kai bacci ba kana nan kana nan kawai sai ga an lokaci yayi ana ta fito baka sanya akai ba haka kawai Allah kuma wannan abun kafin a haife ka haka ake daga haifar ka zuwa yanzu baka taba ganin wani yini guda daya zaka samu kashi ba kai kullaka abin da ka tafi dare yayi rana ta yi da haka kawai me yake faruwa aikin Allah ba a fashi ba a mistik ba a yi hida teura da tana yajin aiki ba ta fito ba babu wannan a cikin duniya wani abu ba da zai ƙara baka mamaki da nake wannan maganar yanzu a can gabashin duniya gabashin duniya yanzu irin China to su sun shiga kusan yau ba laraba ba su sun shiga kusan alhamis ma yanzu haka da muke magana a yammacin duniya kuma yanzu da muke wannan maganar su kuma hantsi ne na wannan ranar ba maganar ruwa ba hantsi dare ko rana ake magana ba ma ruwa ba a yanzu kwana jira yana ruwa a wasu wurare yanzu haka to yana nufin yini da dare haka kuma ake tafiya to yaya abu yake faruwa kawai Allah shi bar kan sani yan geography a da suka ce wai duniya ce take juyawa rana kuma tana tsaye Allah kuma sai ƙaryata su ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirun azizul alim tana tafiya ta rana amma su abun su ba tafiya take ba to amma ganin aikin Allah ne to dare da yini suna mai gurabin junansu bisa gaggawa haka Allah ga dama tsara kayansa ba wanda zai masa inkari akan wannan abu yace washamsu wal qamaru da rana da wata washamsa wal qamara wan nujuma musakkaratun bi amrihi da rana da wata da taurari to Allah ya hore su ne a bisa umarninsa rana ta fito kullum a garinku ko a ƙasarku a da ƙasa ba ganinta da safa ta hudu kamar yanzu ta faɗi babu ita ko gobe ma haka kuma jibi ma haka haka za a yi ta har ka mutu ka koma ga Allahnka ba za ka taɓa ganin tashi ba na fata an gane wannan me yake faruwa ikon Allah ne umarnin Allah ne ya tabbata a hadisi manzo yake cewa ranar ta fito da zartati ta fada za ta tafi ta faɗi yamma ko bisa umarnin Allah in ta fada ta tanzihi wa Allah kuma sai ta ƙara tambayar ubangiji za ta fito ta ina ita tsara dawowa ta fito ta gabar da aka saba ganinta haka za a ci gaba da har ƙarshen duniya in ta zo ranar ƙarshe ta faɗa a yamma sai ta to yau ki ƙara dawowa ta yamma ba ta gabar an zo ƙarshen duniya ke a lokacin ne ko mutum ya tuba daga sabon Allah ba zai karɓa ba ko ba tahin duniya ba lokaci amma nan babbar alamar tahin duniya ce kaga duk wannan aikin ubangiji ne wata kana ganin sa ya fito daga yamma sabon jaririn wata yanzu ba muna sabon wata kwana hudu biyu za ga daga yamma ga sha fito ana nan ya dan girma goma ga wata kaza ga wata sha hudu ya cika ya haske sai kai fara dawa ka ga ta gabar ana nan ana nan ashirin da bakwai da takwas sai kai babu shi ya bata gaba ɗaya sabon wata ne zo ko ga karsa dan kankani halau daga yamma duk wannan aikin ubangiji ne Allah ya hore su ne a bisa umarninsa haka Allah ya tsara ya ga dama kuma ce a yi kuma suna yi ba fashi har sai da Allah kuma canza tsarin duniyar lokacin da shi Allah din ya so ya ce wani jumar taurari dukkanin su musakkaratin bi amri Allah ya hore su ne a bisa umarninsa ya ce ala ku saurara lahul khalqu wal amru dukkan halittu na duniya da ka sani da wanda ma baka sani ba to na Allah ne ma'ana shi halicce su wal amru da al'amarin tafiyar da su da ba su umarni shi ma na Allah ne ko a kowanne ya ce rana kar ta fito an bata masa rai ba aikinsa ba ne ba haushe ma ce rana ta fito tafin hannu saboda ba aikinsa ba ne ba aikinsa ba ne sai rika shiga inuwa ina fata an gane ihe yake tabarakallahu rabbul alamin albarkar Allah ta yawaita rabbul alamina ubangijin halittu kaga wannan aya ta take nuna maka akan cewa lalle Allah akwai Allah da shi Allah ya bada labari da kansa zaka saka gaskata kai imani kuma ka yarda yace wa qawluhu da fadin Allah a wata aya ta daban yace lamma nada nabiyuhu Musa alayhi salam da ya kira annabinsa annabi Musa alayhi salam fi shadi'il wadil ayman a bangaren dama na wani kwari ko da yake tafiya a cikin dutse a cikin daji shi da matarsa da Allah ba da labaru game da wannan abin ayoyi a surori daban-daban sai ce wa matarsa ko iyalinsa su tsaya na hango haske a can tafiya ta cikin dare da shi da iyalinsa a cikin jeji sai ya hango wuta kamar ka ce an hura wuta a wani nesa ya ce ɗan tsaya a nan can na kamar an hura wuta bari in je ko in ga wani mutum da ya hura wutar zan samu labarin hanya a wurinsa ko ma ya za a yi in ɗauko mana hassan wutar mu zo mu ji ɗumi saboda a ɗarke tsanin sanyi a ɗauko mana garwashi da sauransu ya ce yana zuwa ya ɗauka wutar da ya saba gani ce yana ɓangaren dama daga wannan kwarin sai ya ji an kira shi ko ayya musa Allah ce ya kai annabi musa inni anallahu ni ne Allah suka ce ya waiwaya sama dama hagu. ba mu- ba ba dan adam bane maganar Allah ce Allah ya masa magana iya yadda Allah ya so ya mar magana Allah ba shi umarni da dokoki suka yi magana da Allah a wata sura Allah ke bada labari ko bayan Allah ya ce ya ce ya Musa fatla ana alayka innaka bil wadil muqaddasuha haka yace masa ko idan takalminka kana wani kwari wanda yake mai tsarki za a yi magana da ubangiji da annabi Musa aka tambaye shi wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka ya kai Musa qala hiya asaya suka ce ya Allah sanda ta ce malamai suka ce tsabar jin daɗin zancen da yake da Allah tambaya aka masa mai amsa kwaya ɗaya amma sai ci gaba da bayani don yi ci gaba da samun bayani na ubangiji ko haka da ce sanda ta ce shi kana ba da amsa ya ce kala hiya asaya atawakkau alaiha wa hushu biha ala ganami wa la fiha ma'arib ukra qala alqiha ya musa fa alqa fa idha hiya hayatun tas'a qala kusta wa la taqaf san'iduha fatara ula ba ma wannan ba wanda mun da kafi dai duka saka ji baida Allah ya ci gaba da magana da shi haka Allah ya ga dama kuma haka Allah karrama annabi Musa da wannan abu alaihi salatu wassalam to haka wannan ma hujja ta kan cewa lalle akwai Allah yace lokacin da Allah kira shi yake ce masa ina miki yace huwallahu lana ko ina miki yace a wata lokacin mubaraka a wani guri wanda yake mai albarka shine a san da Allah ba da labari cewa yace wani kwari ne mai tsarki min shajarati a jikin wata bishiya shi ma Allah ba da labarin wata ce shajaratin mubarakatun zaituna ko wata bishiya ce mai albarka ta zaitun aka ci sai Allah masa magana da ya zaɗin zancen Ubangiji zaɗin maganar sai su kala rabbi arni anzuru ilai ya Allah kamar izini man na ganka tunda yanzu magana kawai ake yana jin maganar Allah amma bai ji Allah ba ya ce Allah ka mun mun zan dama na ganka mana Allah ya ce masa ai ba zai ka ganni a haka ba ko ba zai ka ba zai kila da Allah ya ma a jikinka a yanzu a zaman duniya ba za ka iya ganin ubangiji ba amma bari a baka misalin hankalin ke kama kagar jikin dan adam da dutse wani ne fi karfi dutse ya fi karfi to ka kalli wancan dutsen idan ya tsaya a yadda yake bai samu wani matsala ba to za ka iya gani na hassan ubangiji kawai da ya bayyana a dutsen ba fa Allah kansa ba fa hassan ubangiji da ya bayyana wa dutsen kansa da gargaje shi kuma wannan tsarin da dutsen ya da gargaje annabi ta sai suma saboda tsorata bai taba ganin wannan abin ba za ka ga ba zai kenan kaga Allah ba a zaman ka na duniya haka Allah ya faɗa masa a kudirin ahlus sunna idan ka tafi lahira za ka ga Allah in kai mai imani ne na daga cikin mata goma shin imani ta gama ta ga Allah wannan alamun sai aljanna wala shakka ne ke ina fata an gane to Allah ba mu damar ganin ubangiji amma a sararin duniya a kudirin ahlus sunna ba a ganin Allah sai dai a layin sufanci da layin maganganun su da wanke ba kuma gaskiya take kai ba su suna faɗa san gani su ba gaskiya bane tun da gashi an samu na shari'a sun tabbatar cewa ba za a ga Allah a doron duniya ba dan adam ba zai ganshi ba ba ma wannan ba hatta manzon Allah da aka tafi da shi Isra'i da Mi'raji aka bar abin da ba a yi kowa a cikin halittun Allah ba annabi Musa maganar Allah kawai ya ji ko aka bar magana ce babban karamci ne manzon Allah fa sai da aka dauke shi aka shi ma fadar Allah malaka da kansa ya ce masa ni nan ne guri na ba zan kinta daga nan ba sai ka wuce manzon Allah ya ci gaba da tafiya suka yi magana da Allah aka tambaye shi kaga Allah ala nurun Allah arahu ya ce wani haske ya yi ga tsakanina ba zan iya gane shi ba tsarin da Allah ya yi wa ɗan adam ba zai ga Allah ba haka sai an tafi lahira an canza tsarin ka tukunna an sa maka na'urori ko ƙida ta musamman tukunna ko saboda Allah Allah ne Eh, Allah Allah ne ina fata an gane to wannan shine yace yace an ya Musa Allah ce ya kai annabi Musa inni ana Allahu rabbul alamin ni ne Allah Ubangijin halittu gaba gida, ya ce wa ƙaunuhu da faɗinsa a wata aya, inna ni anallahu, lalle tabbas ni ne Allah, la ilaha illa ana, ba abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai ni fa abudu ni, da haka a bauta ta mini in ji Ubangiji, wa a ƙini satal ya zikiri, kuma a tsaye da sallah saboda an batona da girmama ni. Allah ba da umarni a bautata masa a yi sallah gare shi shi Allah subhanahu wata'ala yana suka ce malamai yadda ba a yi wa ba a yin sallah ga wani ko to haka ba a yin kuma addu'a a kira sunan wani in ba Allah ba ina ba ta gane yadda Allah kaɗai za ka zauna ka yi sallah ka yi tabbara ka karanta fatiha sura ruku'u ka girmama ubangiji ka ɗago ka yi sujuda ka yi kadduka Allah sunan Allah ko gaba ɗaya to da ba a yi kowa sai Allah shi kaɗai to haka kuma roƙo da addu'a da neman ɗauki da agaji ba a yi a ga kowa kuma sai Allah shi kaɗai shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah samu dace yace wa qawluhu na miki qawluhu fi ta'zimi nafsihi kuma a waɗansu ayoyi daban Allah ya faɗa dangane da mai girmama kansa da kansa wa zikrihi asma'ihi asma'ahu wa wasfatihi kuma da ya ambaci sunayensa shi Allah da kuma siffofinsa a wata aya ya dunkule yace huwallahu alladhi la ilaha illa huwa yace shine Allah wanda la ilaha illa huwa ba abun bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai shi malamai suka ce ita bauta da ake yi to dole a samu abu kamar haka akwai wanda ake bautawa ko wanda shine Allah sannan akwai mai yin bautar wanda shine bawan Allah sannan kuma akwai sallan yadda za a yi bautar kuna fahimta ita bautar kanta to sannan kalan bautar wane ne zai tsara shi wanda za a bautawan shi ne tsari da za a yi bautar shi ne Allah shi zai faɗa maka yaya za ka mar ibada ya baka lada ko shi ne zai kura maka annabi shi kuma ka bayani ibadar da za ka yi Allah ya dai karɓa baka lada sannan kuma a cikin salon bauta dole a samu da za ma'ana sakamako na wanda ya bautar da kuma narkon azaba na wanda ya ƙi bautar to duk wani abu da ake bauta ba Allah ba bai da wannan tsari na mata gane bai da tsarin yana bauta masa ne bauta masa amma shi abun nan shi ta bauta masa in shi ta bauta masa ma to an ji ya faɗi da za bautar in ya faɗa to me yake da shi da zai baka in kai bautar ba shi da shi duk abin da zai baka ba nashi bane duk abin da ma alƙawari zai baka ba nashi bane sabanin ubangiji na fata an gane ko da shi ne bautar da ya ci a bauta masa ɗin hakan duka mun manya-manyan ‘yan biliya da suka yi nisa suka zama mulhidai sun kira mabiyansu su bauta musu kuma sun rubuta kuma sun tsatsare da za a musu bautar to amma me zai ba ta in kai bautar na ni'ima to ko ya faɗa ba kayan shi bane na fata an gane haga zama hauka kenan shi kuma Allah da ya ka bauta masa kafin ma ya ka bauta masa ya maka abubuwan da ba sa lissafa na ni'imomi yasa Allah da ya san bayani akan neman Allah wa sakalakum ma fil ardi wa la takum fil ardi wa sakalakum shamsu wal qamar ya ta bayani kusa karshe wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imomin da Allah ya ma kai dan adam kai kadai in ka da kana lissafawa ba su irgu ba ba su irgu ba zaka to shi wannan Allah da kai yadda maka wannan ni'imar ka bauta masa kuma kai bautar ga wani abu da zai baka ma da ya shallake duk wannan ni'imar da ya maka shine zai baka rayuwa ta har abadin abada kuma a cikin ni'ima shine aljanna sai suka ce malamai aljanna kimarta da darajarta babu aikin da za ka yi ka same ta don a ce wai aiki ya cancanta a baka ita sai saboda ka yi aikin shi kuma Allah a karamcinsa sai ya hore maka ita na mata an gane misali wannan wayar ta ka ce ga ta aljihuna misali ta wace na ce naira dubu ashirin misali ko dubu goma sai ya kira wani in dace gwamnati gwamnati ba na gwamnati na kan gwamnati ba wani lokaci abin da zai kai miliyan ɗari sai a ta naira dubu ɗari har daga nan ka ta ka ba ta yi kuma wani lokaci kuɗin ma ba ta za a yi hallau ba na ka bane stif kuma da gwamnati ne to kamar haka ne kawai aljanna tunda Allah sai ka yi kayi to shi kawai to kawai aljanna ma ya baka amma ba wai tsantsar aikin ka bane ya kai kimar aljanna don baka isa ba ni'ima ɗaya da Allah ma a duniya kaɗai inda za ka duk aikin ka aure da shi ba zai biya aikin ba ba zai biya ba bare kuma ka samu wani ƙari saboda ba ta ƙirguwa kwata-kwata to Allah ba mu aljanna da haka yake cewa to hajo ce ya yafi huwallahu allazi la ilaha illa huwa shine Allah wanda ba abun bautawa da gaskiya kuma wanda cancanci abota masa din illa huwa sai shi duk wanda ba shi ba bai cancanci abota mar ba domin ba shi da abin da zai baka in kai bautar saboda ba nashi bane na ba ta an gane yanzu mai cewa duk wanda yake son shi da wanda yake kaunarsa dan aljanna ne ta ta aljanna ba ta yi bace ba ya taba ganin ta ba shi kansa ba shi da mallakin ta na fata an gane amma Allah da ya ce maka zai baka aljanna tashi ce shi ya tayarsa shi kadai ma ya san abin da ya je a cikin ta shi yasa ma ita ba ta da misalin wani abu da ka sani game da da yake cikin ta Allah ya ce a cikin aljanna ma la ainur ra'a akwai abin da ido bai taba gani ba tun da ido yake kalle kalle a duniya bai taba ganin abu mai kyau irin na aljanna ba haka nan kunnanka bai taɓa jin labarin wani abu mai daɗi irin na aljanna tunani na ɗan adam ka ƙiyasta abu ka tuno shi a ƙaƙawata a ƙwaƙwalwarka ba ana ƙi ƙiyastawa ba to baka taɓa ƙiyasto aljanna ba ita kawai sai ka shiga za ka gani za ka Allah ba mu ita rairayin ta fa rairayin aljanna fa lu'ulu'u ne da zinari to wani irin kyau ne wannan kenan ai can ba magana ma ko to Allah ba mu aljanna kawai Allah ba mu aljanna. Sai Allah yake cewa alimul gako lani alimul gaibi wa shahada shi Allah da ya tantance abota mar shine masanin gaibi da kuma abin da yake a sarari. Duk wani abu da zai faru nan da shekara dubu kaza Allah ya san da shi. Kuma ya san yadda zai faru, kuma ya san yadda zai faru. Yasa duk abin da za a yi a duniya, tun kan a duniya Allah gama tsara shi. Aka ce me Allah ya fara halitta, ya ce alƙalami. yace alƙalami ka rubuta ya Allah me zan rubuta ka rubuta duk abin da zai faru daga farkon duniya ƙarshen ta Allah yake faɗa masa abin da zai faru lan kaza ga watan kaza za a yi kaza a kaza haka kaza haka ake sai duka komai da zai faru a duniya Allah san da shi ba wani abu da zai faru da Allah bai san da shi ba kawai lokacin bayyanar abin ne bai yi ba sai bunda kawai ga bayyana amma gun Allah ya bayyana suka tun ka san ganewa sai kanka yanzu ga matarka tana da juna biyu kai ta aihu yanzu kai da lokacin mutane ne wala na samu karuwa an mun aihuwa to wannan yaron ya zaka lice shi ba zaka lice shi ba ko amma yanzu ga duniya kowa ya ganshi amma kusan wata kada kana ganin alamun shi a jikin matarka sai yanzu Allah ya fito da shi duniya to duk abin Allah kuma ya wuce mu haka shi ita za ku saboda haka shi Allah masanin gaibi ne da kuma dukkan abin da yake faruwa ba wani abu da za a yi abin da Allah bai san shi ba babu shi wani shi ne ƙudurin ahalus sunna ya ce huwar rahamanur rahim shi Allah shi ne arrahman mai rahama mai jinƙan bayinsa a duniya duk wani bawa da yake doron duniya yana samun rahamaniyar ubangiji kawa'un ya yi musulunci ko ya yi kafirci tunda Allah shi ya halicce su shi kuma ɗaura kan cewa zai azurta su zai ciyar da su zai kare su zai raya su iyasar da shi Allah daga dama kawa'un suna kafirci ko suna musulunci na ba ta gane ina rahamaniya ta ubangiji kowa ta shafe shi yace arrahim shi kuma jin kai na Allah kina ga ada ana fasara a rata zama kuma fasara a malaman mu na zaure ta ce maka me jin kan mu'minai a lahira saboda sa kula da su a ba su aljanna Allah ka saka mu a cikin su ai na miki yace huwallahu alladhi la ilaha illa huwa shine Allah wannan da ba abun bautawa da gaskiya ya cancanta sai shi huwal malikul quddus shi ne mamallakin duk wani abu da ka sani a duniya shi Allah shi ya halitte shi kuma shi yake dabbara shi kuma shi ya mallake shi duk wani abu da ba wannan ba na mallaka a duniya to za ka mallake shi ne na dan wani lokaci Allah ya sahale bayinsa su mallaki abubuwa a rayuwa amma ne ai ba permanent bane ko temporary ne ai temporary Allah baka ka mallaki abu amma shi Allah shi ya mallaki komai da komai saboda kuma ba nan ba shi ya halitta abun kuma shi ke renan abun ya kula shi ya renan shi ya raya shi zaka nashi na ba ta an gane akwai wani abu da suke faɗa sun suke faɗa da duniya suka zaka suka da ce a kana muni gorin gida gidan ma na Allah ko ba shi bane yaro a imaninsa ya yadda komai ma na Allah ne kuma haka Allah ma ya faɗa ko Allah ce inna nahanu narithul arda wa man alaiha Musa Allah mu za mu gaji kasa da duk abin da kanta za a waye gari komai da kowa babu kowa ya mutu to yanzu waye yake da abun na waye ka gani amma anan ne kowa ga tabka bafa da cewa nashi ne gidansa ne motar ki ce kudin shi ne mulkin sa ne jahar ki ce kasa ki ce waye din sa ne ko ba ta bane to za waye gari kuma dukkan nan babu shi shi yasa ma dan adam aka masa limit din zai zo ya mutu a cire shi a gidan nashi a je a binne shi in ma a gidan za a binne shi dole dai a cire shi a inda yake kwana jiya da shekaran jiya kuma a zo a tona rami a saka shi ba an gama da shi ba inda hankali an sallama dan adam kuma an gama an burba ban sa aikin kaga mulki babu ya kare kuma duk abin da ya mallaka wani ya gada shi ma ya mutu ya bari to sai Allah kuma zai gaji komai da komai domin dama nashi to shine al-malik al-quddus shi kuma Allah mai tsarki ne duk wani na ƙasa da aibi baya dangantar ubangiji zaka Allah mai tsarki ne ai yace assalamu shi Allah shine assalamu wanda yake kubutacce daga dukkan wani aibi da na ƙasu ma'ana mai aminci ya aminta duk abin da za a danganta na ƙasu to Allah ya baranta da shi ba shi da alaƙa da shi masu kima yana ya misali yana da ɗa Allah ba shi da ɗa domin ɗa ta waya ne shi kuma Allah cikakke ne kai kake buƙatar ɗa da ni saboda kana buƙatar taimake kan ka fara girma ko kaza ko kaza ko kaza Allah ba buƙatar wannan zaka ba buƙatar ɗa duk wani abu na naƙasu bai danganci ubangiji ba shine assalamu kubutacce ne daga dukkan wani aibi shi ubangiji al-mu'min kuma shi Allah shine mai amintarwa in ji wasu malamai wasu ka ce abin da ake nufi shi Allah shine mai gaskata annabawansa da ya turo domin duk annabin da Allah ya turo sai kuma Allah ba shi dalilai da hujjoji da zai sa dole ma mutanensa sai da shi annabin Allah na fata an gane ko da ba su imani ba amma sai sun yadda cewa lalle wannan abin daga Allah ne ba karan kansa kaɗai yake ba in ka kalli misali manzon mu da yafi kowa sallallahu alaihi wasallama larabawa ƙurasha sun masa aibantarwa iri-iri sun faɗa bu mabambanta game da shi amma ƙarshe gaba ɗaya suka dawo daga maganganunsu sun ce waƙa ce sun ce tatsuniya ce kowa na faɗan abin da ya ga dama amma ƙarshe suka tabbatar cewa al'amarin ba na mutum ba kawai daga Allah ne sai dai menene hana su inadi ne da kuma Allah bai gamdakatar a karɓi shirin a lokacin ba masu rabo daga baya sun shirya sun bi manzon Allah wanda ba su da rabo kuma sun mutu akan kafircinsu amma sun yadda a ransu cewa lalle al'amarinsa daga Allah ke sa da rika challenging din su ko kun sa tarihinsa bai taba rubutu ba bai taba karatu ba amma ga shaka Qur'ani ku larabawa ne kuna gazara ne da fasahar yare da iya magana har suna da kasuwar da ake duk shekara ko duk mako ko duk wadansu watanni don a zo a baza kolin zance da waƙoƙi za a zo da kan mutum ya rera waka ta bayanai a ga azancin da yake ciki wanda ya ci gasar sai a rubuta kasa da ruwan zinare sai a je a liƙa ɗakin Ka'aba ana cewa kwakin su mu'allaqatu sab'abin mu'allaqat wanda aka rata sa ɗan Ka'aba ba sun ci takara to sai Allah to ga Qur'ani an kawo ba ma ku ba ku nemi taimakon na farko da ma na ƙarshe da aljanu ku kawo sura kamar ta Qur'ani guda ɗaya ba su iya kuma larabawa ne a ƙarshe ka ce ko da aya ɗaya su kawo ba zai biyu ba ko ba a yi ba a ga sun yi cewa ƙur'ani daga Allah ne duk wanda a duniya aka ce masa ummi ma'ana ummi shine wanda bai isan wani ilimin komai ba kawai sai abin da ya gada gun a gidansu ba iya rubutu ba bai iya karatu ba bai iya kowane irin yare ko fasaha ko wani bayani ba to haka ya aibata shi amma shi kuma manzon Allah ka faɗa masa ima ka bashi saboda an ce masa ummi kuma ya kawo duniya abin da duk wani mai ilimi ya gagare shi shine Qur'ani shine hadisan manzon Allah duk mai ilimi ya gagare shi wanda har yanzu ake magana ci gaban duniya sai an yi bincike akan wani abu ana ganin an yi wani abun alfahari an kashe kuɗaɗe na masifa akan wani abu za ka ga musulmi sai ya dariya ta to ai mu annabin mu ya riga jima da gaya mana sama da shekara dubu da wani abu misali wata batura sai da sas akan jinin haila da matsalolinsa da illarsa sai ta gano cewa in mutum ya sadu da mutum a jin hala zai iya kama da mahaukatan jinyoyin da zai wahala warkewa sai ta giya wani abokin karatunta shi kuma musulmi ne sai da ya ce wata wannan ai ai wannan ci ya jima da sai ta ce a ya fashe kushi ne ce ba yana kushe ki bane ni musulmi ne a littafin mu na qur'ani ubangijinmu ya faɗa wa annabinmu shi kuma ya gaya mana sai zama ta wannan ayar wa yas'aluka alal mahid kul huwa azan har da safin nisfin mahis ya mata bayani akan aya to in haka ne littafin nan fa an sauka da sama da shekara 1400 da wani abu to haka ne kenan wannan littafin a lokacin babu kayan research a duniya da za a samu wannan irin binciken kaga to kenan ba mutum bane yayi shi yace mata eh mana Allah ne ya saukar da wahayin ba aikin mutum bane to kan halabarinta ha musulunta to duk wani mai bincike da zai zo na ilimi a yau in ya travel din sai ka samu malamin musulunci ya bashi akwai abin a Qur'ani akwai hadisan manzon Allah to haga manzon Allah ya kawo duniya abinda har gobe har jibi shine littafin da baya yin essaya ko baya zama tsohon yayi duk abin da zai faru a duniya a yau a gobe a gata akwai shi a Qur'ani ko da dalili shi shi baya essaya haka kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa essaya ce wai is outdated a babu Qur'ani babu hi a wannan babu kuma hadisan manzon Allah to haga ya kawo duniya abin da ba taba kawo irin shi ba sallallahu alaihi wasallam to shi Allah ke faɗa ne yake cewa ko yace dan haka shi Allah shine yake sa yake gaskata annabawansa annabi Musa san da yazo a matsayin annabi mutanen Fir'auna suna gadara ne da sihiri tsafa tsafe shi kuma sai Allah bai sanda suka zo aka tare za a yi gasar tsafi suka ce to tunda haka ne fajr albana rabana kamar idan ko la nuklifuhu nahnu wala anta makanan suwa haka suka shirya ka zo ka shirya za a zo a yi ƴarƙure da masu tsafi na fir'auna manyan matsafan ƙasar da kuma kai aka sa lokaci suka zo su to ka jefa ya ce a imma an tul'iya wa imma an nakuna halin mulki ta abal alku ku fara jefa na ku suka ɗauko igiyoyinsu da sandunansu da kayan tsafinsu suka yi tafi-tafansu suka wulla su sai ga sun zama manyan mace sa ta yawo suka tsorata mutane aka firgita har Allah bar labari annabi Musa da kansa ya tsorata saboda me waja'u bi sihrin azim inda da wani sihiri mai girma amma sai Allah masa cewa karka tsorata la takaf karka tsorata ya Musa wa alqi ma fi yaminika jefa abin da ke hannunka na dama shine sandarka jefa ta kawai da izinin ubangiji sanda ce ga ta a hannunsa sai jefa ta sai ta zama cijiya sai ta haɗe kuma dukkan macijan nasa suka na wannan tsafa-tsafa kuma ta dawo sanda kaga sun ga wanda ba taɓa gani ba kenan dai ga su sun san meye sihiri to sun ga abin da kuma ya shallake sihiri da ba ɗaya suka faɗi suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mun yi imani da annabin ubangijin annabi musa da haruna wannan abin da ake ba su sihiri bane kaga Allah ya ba su suna gadara da sihiri sai ka ba a rai musa abin da fi karfin sihiri annabi isa alayhi salam san da yazo mutanensa suna tuciya ne da ilimin likitanci su kuma likitanci sai Allah ba shi abin da duk likita bai sai yi shi ba shine mutumin da aka haifa ba bai taba gani ba makaho amma sai shi babu ba ba kawai ga idan haka ba babu ba ya gani sai sa ya gani ba ma wannan ba mutumin da ya mutu sai ta da shi da izinin ubangiji a ƙarshen magana ke kuma yake nan ba ka san duk duniya ba abin da Allah tsirin mutane kaman akan maganar rai yace walaula idza balagatil hulqum وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين idan mutum ya zo makoshi kana gani babanka ko ɗanka ran shi na shirin fita Allah ce in kun isa ku mai da shi mana ran fita kare fita akwai wanda ya sa duniya duk inda ka tafi a turai a ina ne za a ɗaura masa ɗansu abubuwa kana gani a baya sigiri yana tafiya yana tafiya sai ga fara dawa yana ƙasa daga goma tara takwas bakwai kaza zero ko shi kana ji kana gani Allah ta tarji unaha in kusa ku mai da ran mana ba za a iya ba ba za a iya ba duk likitancin duniya da ana mutuwa me yasa ya mutu shine kuma rage likita ko tunda ba su da musulunci sai su fara kama kame amma ka ce saboda an halicce shi kisa dole zai mutu dole zai mutu duk wanda aka gaza zai mutu dole zai mutu za a mutu ba hada jinya ba komai ya tsaya dole za a mutu kawai shikenan su anai musa zai tada matacce da izinin Allah ta shi kuma ya rayu kaga sai shallake hankalin inkacin zamanin sa suka yadda cewa masu imani a cikin su lalle wannan annabin Allah ne to haka Allah yake bawa annabawansa irin waɗannan don ya gaskata annabawansa shine al abin nan al-mu'min yace al-muhaimin shi kuma Allah shine mai kula da bayansa duk abin da bayin Allah suke Allah yana sanar da su ba wani abu da dan adam zai yi ko aljani ko tsuntsu ko ko meye ma Allah yana kula shi ke juya musu ya kawo sanyi a hikima ta ubangiji Allah ne kadai ya san abin da ya sa na amfani kalayi kai dan adam a cikin sanyin da kake da shi zuwa da za a samu zafi tana ihu zafi Allah ne kaɗe kuma san irin amfani da albarkar da za ka samu a cikin samun zafi na fata an gane biginin da Allah zai kawo ya yi maka ne saboda kai ka rayu ka daɗin rayuwarka sai salatu a wani guri ga cewa ya kore muku duk abin da yake cikin sammai da ƙasai nashi ne amma ya baku don ku rayu ku daɗin shi da rana da wata da taurari da ruwan sama da iska da dukkan Allah ne amma sai hore ma don kai amfana ka zaɗin rayuwa da shi shi yasa da ɗan adam zai bar duniya gaba ɗaya a cikin tashin duniya to duk wani abu kuma da kai sai a duniya shi kuma daina aiki domin dama Allah ya yi ne saboda jin daɗin rayuwarka to yanzu baka nan ko babu shi sai Allah ɗauke kayansa to shine al-muhaimin mai kula da bayinsa inda ba ta an gane al-azizu shi Allah shi ne mabuwayi, ko? Aljabbaru suka ce shi Allah shi ne aljabbaru, ma'ana aljabbaru suka ce shi ne mai tilasta bayi su ba abin da shi Allah ya ga dama. Ko? A wata kusa kuma suka ce, aljabbaru ya ɗauki kalmar cewa mai warkar da wanda ya kare, mutu ya kare, mai wake ba shi lafiya, ya warke, ba Allah ba ne? Allah ga dama sai ka ɗaura shi, shine aljabbaru suka ce kuma halawa ta fasara daban bayan wannan shine zai ba wa bayi ni'imominsa iya yadda shi Allah ya ga dama suka raba kuma haka ba sai abin da su suke so ba shine kamar ka ce mai tsananin ƙarfin da zai tilasta bayi su duk abin da shi ya ga dama na fata an gane yanzu misali waye ya isa yanzu ya ce gari ya waye yana da uzuri yana da matsala gobe yana so zai wani abu to yanzu ya zuƙo ya yi taho yanzu ba shi da iko dole zai haƙura yanzu dole ya haƙura ya zauna ya jira gari ya waye aljabbaru dole ka bi Allah ko kana so ko ba ka so sai dai bin ya danganta guda biyu in ka bi ta hanyar bin abin da annaba suka kawo sai a baka lada in kuma ka bi ta an tilasta ma da Allah da dole ba da za ka yi wani kuma ga ba abin lada kake yi ba tana buƙatar gobe da safe naka tafi kaza yanzu ka ce a duko za ta dawo ta fito da wuri ba ikon ka bane dole ka jira sai Allah lokacin sa yayi sai Allah yayi abin tukuna ke masa aikata shi ina fata an gane saboda ka babu wani a cikin bayinsa da zai rinjayi ubangiji babu duk abinda yake faruwa a duniya Allah ya tsara shi ne yadda ya ga dama ko a wannan al-mudabbiru ne ai shine mai jiya al'amura shine al-jabbar shi kuma daban al-mutakabbiru kuma shi Allah shi ne mai girma mai isa saboda me duk ɗan adam Allah ya rahi wannan siffar ka rinka ta ni ne kaza saboda ta ɗin ba kai bane ina ba ta an gane mawaƙin Hausawa yace duk wanda ya tashi na toroko yace ni a ɗauke da wani ka san fa shi ba Allah ne ba ni kitse malam ce ya ajika in ya ajika ita hiyarta dan ba shi ma kafa ba ko shi ma sai ce ke dauke da kai ba magana banza ba ce a ne ne ke dauke da nauyin sa to ce aje ni in tafi ko ba yake nan ba to amma shi Allah shi kuma shi yake koman da koman ka Allah shi yayi ma kuma shi nashi ne kake amfana da shi zaka Allah mai ji da isa ne amma kuma ji da sanar Allah shi kuma babu zalunci a ciki a siffar bayi in suka tumba suka isa suka kai su kuma su shiga harkar zalunci kisa Allah ke cewa innal insana la yatgha an ra'ahu sagna dan adam ya ga ya kai ya kawo yanzu ka samu ko masu mulki in ya karfi ya zama shine shugaba a jaha ya zama sufafawa a jaha ko a ƙasa sai da kadin cewa kamar shine ma mai bada mulki ko mai hanawa saboda yana ga ya kai ya kawo da aka dai taka wanda ya ga dama ya daga wanda ya ga dama ya cuci wanda ya ga dama ya abin da ransa yake so har ma a wata laƙabi mai takalmin ƙarfi kuma ƙarya ne fa ko a mata kabari a mata wace wa isan kabari kowa ka danne ya danne kuma ƙarya ne duk zai wa gari babu Allah ya cire abin kama shi Allah almutakabbiru ne saboda ya isa amma ko duk da haka Allah baya zalunci duk abin da kaga Allah ya yi wa bawa ba zalunci ba shi Allah baya zalunci duk da shine mai isa da kamala mai cika da batsewa amma ko baya zalunci na ba ta an gane ne almutakabbir Allah mai girma ne girmansa kuma baya saka shi zalunci bayansa dan shi ya kore wa kansa zalunci malamai suka ce daga cikin abin da Allah ya faɗa abin da Allah ya fi tsana a duniya gaba ɗaya shine shirka daga nan kuma sai zalunci yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altu bainakum muharraman fala tuzalim yace ni Allah na haramta kaina zalunci kuma kuma na sanya zalunci tsakanin ku haramun ne kar ku yi zalunci Allah ba san zalunci to ga shi da ya hana mutane su zalunci ko bayan su zalunci to ya kuma shi zalunci to shi girma da isa da kamala na Allah to ko baya zalunci baya tauye bayansa ka duba da Allah ke tafi da duniyar nan a baka ruwa ko daga cikin abin da ke sa a rayu suka ce abu ne guda uku na farko iska bai bane numfashinka na biyu ruwa na uku abinci to a kudurar Allah a cikin uku nan wane fi kowanne muhimmanci suka ce iska tafi yasa Allah ba kowa mallakin ta ba tahici ko in kana son gane me iska na sha baku misali ka je ka je asibiti ka ji in za a samu ta oxygen nawa ake biya na awa ɗaya ko na awa biyu a gaba ƙarin bala'i ba ne ko to kai nawa kake sha a wuni 24 hours iska ta nawa kake sha nawa ka taɓa biya kyauta ce daga Allah saboda Allah ya sahale maka karayi da ita kyauta daga ubangiji sai ruwa a cin abin da fi komai yawa a duniya shine ruwa ina ba ta gane dole a baka ka samu ruwa ka sha sai Allah saka ya fi yana daga cikin masu yawa a duniya wanda ɗan adam zai iya rayuwa suka ci kwana arba'in bai ci komai ba sai ruwa kuma zai rayu zai rayu tukunna abinci to haka duka sai Allah bar wa nashi ne kuma yake ba bayinsa babu lissafi saboda ni'ima da kuma tausayi da alfi na ubangiji na fata an gane to wannan kenan yace subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah amma yushrikuna gabarin abin da su suke shirka suke wa Allah shirka da shi ya ce huwallahu alkaliku shi ne Allah mahalicci wanda ya halicci komai da kowa duk abin da ka gani a duniya Allah ne halicce shi shi ya halicce shi albari'u kuma Allah shi ne ke ƙagar ita kanta halitta mana duk abin da ka gani a duniya Allah ba na wani ya gani ya kwaikwaya ba duk abin da za a kera kuma yanzu a duniya to an kalli wani abu da Allah ya yi ne sai a kera wani abu kuma irinsa kwatankwacinsa duk abin da ka gani a duniya za na kerawa to wani abin Allah ke kwaikwaya ka ɗauki jirgin sama haga tsuntsu ne jirgin sama kawai tsuntsu ne kawai jirgin sama to tsuntsun kuma waye shi Allah ne shi kuma gun waye gani shi kirkiri kayansa ina ba ta an gane al-musawwir kuma Allah shine yake suranta halittar bayan shi ne ya halicce ta kuma sai suranta ta a wata aya Allah ke cewa huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha shi Allah shine yake suranta ku a cikin mahaifa yadda ya ga dama sai sai ayi wani dogo ayi wani gajere wani baki wani fari wani mai kaushin hali wani mai saukin hali wani mai haka kawai da Allah ga dama yake ka sai daga uwa daya uba daya mata da miji ƴaƴansu goma duk ƴaƴa goma nan kowa kalarsa daban don banda Allah wa zai haka kaga abu ɗaya ne yake sake haɗa su ga baki ɗaya shine aure da mata da miji ko wani abu ake lokacin samun cikin wancan ake canza kala a zo saki ne biya canza kala a wannan ba wani abu da mutum yake yi ba sai ake yi ba haka kawai Allah ga dama sai ga an yi ƴaƴan kowa kalar sa daban in kuma Allah ga dama sai ya fi gaba ɗaya kalar sa ɗaya haka Allah yake shine al-musawwir ke suranta ku yadda ya ga dama yadda Allah ya so haka yi kayansa ba wanda ya so kuma canja masa sai a tafi yan biyu a ciki ɗaya a haife su ma abin da ba wai ke so a haife su a riga don ƙulo a cikin wani abu kamar wani yana dukkan su faɗo sai a farka ta ga yan biyu ne kuma ya gan su ba kalar su ɗaya ba in ban da Allah wa zai haka kuma sai a zo a yi wani abu da Allah yake shine ga su yan biyu an haife su kamar su ɗaya kamar a zaɓa ɗaya ji bahaushe amma kuma ya ka samu ra'ayoyinsu daban-daban wannan yana son farin abu wannan kuma ya fi son baki na mata an gane wannan ya ci za ka samu galibi yan biyu suna da rikici tsakaninsu wasu su girma ba sa rabuwa da faɗa tsakaninsu sai dai faɗan karka shiga rabu da su ga cikin gida ce haka Allah kuma ya ga dama suke in suka fito lokaci in suka fito amma kowa da irin abin da ransa ya so haka Allah kuma ya gada ba to wannan tsarin Allah ne hmm ba ne a wannan tamfi ne ai wannan tamfin ba hausa da can ne kafin musulunci ka fara katu da yawa wai ba a bata musu da yanzu ga wannan tamfi a yanzu ba an suka an suka ba ana ana musu ma bulala ko ba kowa abin da zai faru Allah da jika musu ai ba wani abu a ce an dai ba zalunci ka musu ba duk wannan camfin bahaushe ne camfi ne lokacin ba a kafi sosai to shi Allah shine al-musawwir mai suranta ita halittar yadda shi Allah ya ga dama yace lahul asmaul husna Allah yana da sunaye mafiya kyau in ba da misalin da ya gabata sunayen Allah yadda Allah faɗi sunayen to kuma ga sai ga ubangiji sabanin sunayen su kuma halittun Allah na ba ta an gane muka ba da misali da an ce mutum sunansa me sunan wani ta jamilu me ma'anar jamil da larabci mai kyau ko kyakkyawa kuma ka samu mummuna ne to shi kuma Allah ba haka bane duk sunan da aka faɗa game da Allah ma'anar sunan harata kuma da zatin ubangiji eh yace yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi dukkan abin da yake sammai da ƙasai yana yi wa Allah tasbihi shi yasa a wata alaka cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la taqawna tasbihahu babu wani abu a duniya face sai yana yi wa Allah tasbihi sai dai ku mutane ba ku iya gane tasbihi annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama a irin karamcin da Allah da mu'jizarsa yana daukan tsakuwa ya rike a hannu sai a rika jin tana tasbihi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci abincin na tasbihi kuma sabai suna jin tasbihi kaga wannan ai Allah ya karrama annabinsa ne amma ba ka ba duk wani abu da kake gani a duniya yana yi wa Allah tasbihi ɗan adam da aljani wasu daga cikinsu ne suke kan gare ubangiji amma ba ka duk halittun Allah suna girmama Allah suna masa tasbihi suna kuma ma gode masa ya ce babu wani abu a cikin sammai da ƙasai face na yau Allah tasbihi ya ce wa huwal azizu shi Allah mabuwayi ne alhakimu ko mai hikima duk abin da Allah yayi akwai hikima ce wa qawluhu fi sana'a ala nafsihi Allah ya ƙara faɗa dangane da da yayi kansa da kansa yace alhamdulillah rabbil alamin ubangiji ke cewa dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin dukkan halittu kaga wallahi Allah da kansa ya gode wa kansa yayi kansa shi yasa suka ce manzon Allah ya bayani akan muhimmancin Fatiha daga cikin darajojinta shine ita kamar ganawa ne tsakanin bawa da ubangiji don yana sallah ko idan ba ya ce alhamdulillah rabbil alamin manzala ya ta sai Allah ya ce bawa na ya gode mu arrahmanir rahim ce bawa na ya yabe ni malik yawmiddin bawa na ya girmama ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace hazali bawa na tabbatar cewa ya Allah a gare ka kadai nake bota kuma gare kadai muke neman taimako yace wannan matsayi na ne inji ubangiji wali abdi ma sa'ala shi kuma bawa na daga yanzu duk abin da zai roƙa zan bashi kaga ta me ihdinas siratal mustaqim ya Allah duk wannan abin da na faɗa na kirari da dindina da girmamawa abin da nake roƙo ɗaya ne tat Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya wata hanya ce siratal ladina an'amta alaihi hanyar da kai ni'ima a kansu kaga shine minan nabiyina wasiddiqina washuhada wassalihin wasna ulaika rafiqa ita muke so Allah mana gam da katar akanta Allah karba mana haka yace garil magdubi alaihim ya Allah banda hanyar wanda kai fushi da su sune yahudawa da suke bau suke wa Allah sabo a bisa ilimi wala dalin banda hanyar batattu sune nasara suna bautawa Allah bisa jahilci na fata an gane wannan ya faɗa cewa suratul fatiha ita ce gaba ɗaya duk abin da ya dame ka a duniya idan kai ta wasu da ita Allah da biya maka bukatunka ko me da ne ka a duniya ka karanta Fatiha ko ka tofa a roƙa sha ko ka shafa jikinka in dai imanin ka ya kai Allah da yayi ko me kuma ko me sa mutum aka rawar shi gada gada ba lafiya sai karanta mana Fatiha Allah da ya bashi lafiya ya danganta da kai imanin ka da kake karantawar na fata an gane amma ita ƙarshe ce gaba ɗaya kan komai da komai ya suka ce malamai ita ce jigo a gurin yin ruƙiya in za a yi addu'a na rashin lafiya ko na ajina da ya samu mutum ko menene karanta fatiha ya yi duk abu da samu ɗan adam karanta fatiha ɗaya ne so uku kai so nawa kai fatiha ne to alhamdulillah za a samu waraka da izinin ubangiji da ka sai Allah ya yi bukansa da yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim shi Allah shine ar-rahmanu mai jinkai ar-rahim ko mai rahma mai jinkai maliki yawmiddin mamallakin ran tashin kiyama ranar sakamako yasa Allah zai faɗa tashin kiyama limanil mulkul yawma ko a duniya ba an ba mutane mulki ba wane shugaban kasa wane sarki wane gwamna wane ciyaman wane mai gida wane mai oga wane duk to ran tashin kiyama sai ce a yau wane ne yake da mallakar wani abu babu take da shiru malamai suka ce Allah da kansa zai ba kansa amsa wasu kuma suka ce bayi za su haɗa baki gaba su ce lillahi rabbil alamin saboda haga na Allah ne zaka duk wani mulki a duniya mai karewa ne ya san ka samu dama to kai alheri Allah ba mu yi kunyin alheri yace wa qawluhu fi kitabina nahal muslimin kuma Allah ya faɗa a wata aya dangane da yake magana da mu musulmi yace inna hadhihi ummatukum lalle wani ce al'umar ummatan wahida al'umma ta guda daya da take magana kan tauhidi kadai ta Allah bin Allah shi kadai wa ana rabbukum ni kuma ni ne ubangijinku fa abuduni bauta mini kaga Allah ya nuna mana matsayin sa yace wa fi ayatul mu'minin a wata sura kuma daban Allah ya ce wa ana rabbukum ni ne ubangijinku fattaquni ku kiyaye dokokina kaga duka dai Allah na gaya mana lalle akwai Allah kuma abota wa Allah shi kare yace wa qauluhu Allah ƙara faɗa fi bi da'awa wujudin rabbiku siwahu don ya kore masu kirarin cewa akwai wani ubangiji ba shi ba ya ce au ilahin gairu ko akwai wani abin bauta ba shi ba fi samawati a sammai au fil ardi ko a ƙasa ya ce ƙaunuhu da yake cewa lauka na fihi ma alihatun illallah la fasadata inda akwai wani abun wani Allah daban bayan Allah Allah ko inda akwai wani Allah tare da Allah a cikin sammai ko ƙasai to da tsarin sammai da ƙasai da ya lalace yasa ba haushe yake cewa ba a sarki biyu a gari ɗaya ko zai ba a yi to ko zama da yake tsakanin mata da miji dole akwai sarki tukunna akwai wazirin sarki ko idan kai kace sarki ne ita ma kace sarauniya ce to a zaman gidan ba zai yi ba domin da Allah da Allah biyu ne a sama in ɗaya zai ce yanzu a yi ruwan sama ya kuma ce a ba yanzu a yi bayan jima haka ne tsarin da Allah ya duk duk wani abu da ba Allah ba za ka samu sa da ra'ayi mabambanta gane ke sa ba abin da yake haɗa al'umma a zauna lafiya sai ƙur'ani hadisi amma in fahimta ce kawai za ka daga abu ya faru yanzu ko mu uku da zamu magana akan abu ɗaya sai ga kowa da fahimtar sa to sauran za su haƙura ne abu na wane mai yawa ko da sun yi babban su ne shi ko da sun markara amma a zuciyoyinsu su da su ne ba ka suke so na fata an gane ke sa ba a yin sarauta ta mutum biyu kuma kowa da cikakken iko kuma a guri ɗaya to abin ba zai kyau ba yanzu misali a dokar soja za ka tura operation akwai commanders to dole kowa ya mar biyayya in yi mar biyayya duk da kun tafi yaƙi ne fa in ka in ka bijire masa in kuka dawo za a hukunta ka za a daure ka za a kashe kama to za ka fara za ka fara tsari na ba ta an gane yasa Allah ke nuna cewa lalle Allah ɗaya ne tak inda akwai wani Allah tare da ubangiji kuma a sama ko a ƙasa to da tsarin duniya ya lalace amma gane da ke Allah shi kaɗai ne sai Allah ga dama sai a yi ruwa mai yawa sai kukuna tunanin in aka ruwa mai yawa za a yi sanyi mai yawa sai Allah kuma ya ga dama ce ba za a sanyi mai yawa ba kuma ka ke ba sai Allah ya ga dama sai sa kuma a yi sanyi mai yawa ko ba ruwa mai yawan ba in Allah ga dama sai a yi watannin sanyi su yawa na zafi su kaɗan watanin kuma na zafi su fi yawa haka kai Allah ke abin sa yadda ya ga dama ya fa'alu ma ya sha saboda shi fa'alu ne lima yi saboda shi kaɗai ne ko baya neman taimakon komai a gun kowa kuma kowa da komai yana neman taimako a gunsa ina mata an gane shi kadai ne yake yin abin da yake so kuma a sad da yake so kuma abin ya kasance a yadda Allah yake so in ba Allah ba ba wanda yake ce shi yana yin abin da yake so kuma a sad da yake so kuma abin ya kasance da yake so babu duk mulkin da kake da duniya ƙarya ne ba ta haka ba ta faruwa dole akwai wanda ka hakura ka launa bai yi ba ko ba ka bane amma shi Allah ya fa'alu ma ya sha fa'alun lima yurid la yas'alu amma yaf'al ba wanda ya satan da Allah me yasa Allah sa me yasa kai kaza ko akwai dole ka hakura ka ba kawai yadda Allah haka kawai za a yi ya Allah me yasa kaza a wannan ba tsarin ba musulunci bane sai dai ka ji ka bi kuma ka yi imani in neman ɗauki ne ka nemi Allah ma sauki ya baka ladan abin da kai na asara ko na rashin jin daɗi in kuma na daidai ne ka gode wa Allah sai ya ƙara maka amma shi Allah shi kaɗai ne a tsarinsa a cikin sammai da ƙasai eh za mu ƙara gaba ko ya ce abu na biyu ikibaruhu haka ne ko ko mu ƙara arewa ne ya ce la ilaha illa ya ko fa subhanallahi sarki tabbata ga Allah rabbil arshi amma yasifun ma abotun ma ya ubangiji al'arshi gabarin abin da mashirikai suke siffantawa game da Allah mana Allah ya tsarkaka daga duk abin da suke faɗa duk abin da za a faɗa na na ƙasa ga Allah to Allah ya tsarkaka daga abin ya rizanta abin ina fata an gane masu cewa Allah misali su Yahuda suka ce Allah wai yana son wai matalauci ne halaka ne wai tunda ya ce a barar rance ba lana magana a barar rance ba to shi ke ba a ba shi ke ba ba yanzu ta yi masallaci jama'a ku ba wa Allah rance sai ka ba da kuɗi ka nufin Allah ka ba rance misali ai za a gyara masallaci a sa ma fanka a sa wuta a gyara a share a sa ƙanshi kai za ka muri kayanka amma saboda arifin Allah tun da dan shi ka bayar shi kuma sai lillinka ma sama da abin da ka bada a duniyarka da kuma ba aje ma a lahira shine ma'anar lantar shi yasa da zo gane akan yadda ake yin hadaya ko layya da take da cewa ai ta sai dabba mai tsada ka yanka za mu yanka wa Allah kaza Allah ta kuda ka ta kuji layyana lallaha lukumha wala dima'uha walakin lalu taqwa minkum jinin dabbar da naman dabbar gun Allah ke zuwa ba ruwan Allah ma da shi me Allah zai kalla ya baka matsayi shine a taqwa min abin da dan me kai yankan ka cire kuɗin ka gare gare dubu ɗari biyar ka sai rago ɗaya ka yanka wanda ba dallaye bane ba za ka iya kawa rayuwarka illa ya wuce wa yake iso ya ragwai an ka gidansa ai ba su da yawa a akwai ba za su ba sai dai ba su da yawa ba su da yawa ya so kawai rago a yanka haka kawai a gidan shi don jin daɗi ba su da su mutane amma da layya kowa zai kokari ya yanka saboda ne saboda Allah ya ce yayi to wannan da Allah ya ce kai kuma kai dan shi sai ba ka lada amma ba ka ba naman kai zaka cinye kanka da kai da yanka ko ba ka sai ka cinye kanka su haga Allah babu wani abu da kai bawa za ka yi ka taimake shi babu duk abin da za Allah ya ce ka yi idan ka yi to kai za ka samu amfanin abin sama ma da abin da kai ka aikata kawai Allah zai gode ma saboda ya baka umarni kuma ka bi tare da cewa kuma shi ya halicce ka yi raya ka yi ma duk wani nau'in arziki babu wani abu da yake naka ne da kake juya shi a duniya duka Allah ne ya hore maka shi na fata an gane kai raka samu ga wani mai ilimi mai fasaha mai basira ba bai da kosis ko ga wani kuma gabi lamba a cikakke eh cikakken balidi zulkumi amma kuɗi kamar su kashe shi bai iya kuma da kuɗin ba zai tona rami ya ajiye su ko ba sa karewa saboda haka Allah ya samu imamu shafi yake cewa yake cewa wai shi ubangiji inda a ce hankali yake kalla ya ba da rabon arziki ai da dabbobi sun mutu dabbobi da sun mutu ba su da hankali amma kuma cikin arziki kada ka je ka sai dabba da za ka samu yana yana kiwon rago da zai sai da alayya ya sha ya share gurin amar allura amar kaza ai da tafar fama wannan ba da yake samu dabba har arziki kake ba shi da ka ji mu iskin da ka leko kaga ko an zo ta tsahi ne kana kula da shi ko ba haka bane haka arziki ne Allah ya bashi saboda bawan Allah haka Allah ya ga dama ya bashi wannan arzikin ko yace to wai ya ya minani yanal fata min ishihi yace wa huwa jahil sai kaga wani ya samu komai a duniya ga kuɗi ga matsayi ga waye amma jahili ne ba shi da ilimin addini ba da ilimin zamani amma kuma shi ne shugaba ko dole ku bi shi musamman lokacin sai nan yanzu dole ku bi shi kuma ku ce masa kaza kuma yana muku banga mai ilimin yana bayan sa dole shi yace wa yakdil fatamin ishihi wa huwa alim kaga wani kuma ga ilimi ga fasaha ga basira amma abin da zai ta abinci ma ga gare shi sai ya yi roƙo lokaci profesa yana ya ƙwambari yana fama da ransa amma ba shi da abin da zai ce koshe uzurin rai ga wani kuma tufukar zahiri kuma Allah ba shi abin da ya ga dama wannan da rabo ne na ubangiji kuma ka Allah ga dama ya fa'alu ma ya ta ba mai cimar dan me sa aka yi haka za a fi yan biyu uwa ɗaya uba ɗaya ciki ɗaya sai ɗaya zama mai kuɗi ɗaya talaka kuma dina za a ɗayan ba zai arziki ba ba zai kuɗin ba sai dai ta sa riga da sauran abu amma a gan shi da kuɗi ba zai yi ba haka Allah bai ga dama ya kuɗin ba kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba ka Allah ta hanyar hannunsa ba sauran aikin Allah ina fata an gane to shi ne a duk wani zama cewa lalle akwai Allah kuma Allah nan yana yin abun da ya so ne sai mu tsaya nan ko sati dan Allah sa muna raye sai kuma mu tashi akan abu na biyu a cikin darasin insha Allah dangane da mu yarda da samuwar ubangiji subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi